بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتف وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هادي إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم yawan musulmi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu na muke gaba da karatun wa wato manzo matuƙarar lada ya suna bazumin lada an kwana ne akan aka samun fi'ili ko aka samun fi'ili rabe-raben fi'ili an faɗa a larabci kalmomi iri uku ne kadai akwai suna akwai fi'ili akwai harafi wanda a baya an yi bayani akan suna dangane da cewa iri biyu ne da farko akwai wanda ake wani irabi akwai wanda ba a wani irabi to shi kuma wanda ake wani irabin ya kasu kashi biyu akwai mai sarrafa akwai wanda baya sarrafa to kuma a nan za a yi bayani akan fi'ili wato nau'i na biyu na kalmomi a larabci ya ce wa fi'ilu a ƙasa shi fi'ili ya kasu gida uku fi'ili raba-raba uku ne tattare wanda raba-raban nasa za su bayyana bi hasirin da iyakan cewa iyakarsu uku ba su da na hudu murari'u akwai fi'ili murari'i amru na biyu akwai fi'ili amri wa mari akwai fi'ili mari shine na uku wanda duk nau'o'in fi'ilan nan guda uku akwai su a cikin fatiha fatiha da za a samu duk musulmi yana karanta ta a kowace raka'a ta sallah to a fatiha akwai fi'ili murari'i har guda biyu da na abudu da nasta'in akwai fi'ili amri guda ɗaya shine ihidi akwai fi'ili mari shi ma guda ɗaya shi ne an amta an ama fi'ili ne mari mun fate sai ci gaba da bayani akan fi'ili mari ya ce fi'ili mari yana zuwa ƙarshensa ne da fata fi'ili mari ƙarshensa yana zuwa ne da fata kamar ƙalan lahu ko raban lahu masala illa ma'alwawu sai fa idan ya zamo ya sadu da wawi wanda yake lamiri da jama'ar maza farun ba to a wannan halin sai kai masa ramma kamar kalu ko rarrabu in zo kai fararrabu na kalamsar inna ladina qalu rabbuna allah wa sakar iza bi nunin aw ta in kara idan ya zamo ya zo da nuni wanda yake ko dai lamiri na maza da yawa wato masu wanda yake magana da shi da wani kamar na ko ko lamirin mata wanda ba sa nan kamar na to a sannan sai a yi masa sukuni sai a ce rarrabna ko kulina haka nan za a ce rarrabna ko kulina amma na ƙur'ani falan mara aina yar ita ce ƙarshe gashi an mata ɗauri aka bar na rai ita ce ƙarshe ga ta an mata ɗauri waƙad da'ana alkafar ita ce ƙarshe ga ta an mata ɗauri wa ƙulina lamɗin shi ne ƙarshe na filin ga shi an masa ɗauri shi yasa in ya haɗu da nuni na mata za a yi masa ɗauri ne a ƙarshen auri ta yi nikita ko kuma da yake ya haɗu da ta kamar ƙultu ƙulta ko ƙulti ko ƙultuma ko ƙultum ko ƙultunna to da a sannan sai a yi masa sukuri shi yasa shi fili mari mabni ne ba a yi masa li'irari wanda duk an gama akan haka kuma halayen ginin nasa uku ne na farko asali shi ne a gida shi bisa fata inda yake bai sadu da kome ba ko ko ya sadu da lamiri na maf'ulu bihi kamar rarrabaka ko katalaka ko duk ana za a gina shi ne bisa fata ana gina shi kuma masa wawi shi ne hali na biyu na ginansa inda yake yasa ana gina shi bisa ramma inda yake yasa da wawi kamar kalu ko rarrabu ana gina shi bisa sukunin a hali takwas shi ne inda ya sadu da ta ta shi kansa mai faɗar magana ko ko ta ta namiji da ake magana da shi ko ta ta mace da ake magana da ita ko na na jam'in masu magana ko kuma ta wadda yake tasiriyar waɗanda ake magana da su maza ko mata ko ta wanda yake jam'in wanda ake magana da su maza ko ta wanda yake jam'in wanda ake magana da su mata to da a waɗannan halayen takwas ana gina fi'ili mari bisa sukuni shine a misali ake cewa raraftu na farko kenan ko rarafta ko rarafte ko raraftuma ko raraftum ko raraftunna a ko rarabna ko rarabna su ne guda takwas ɗin rarabtu rarabna rarabta rarabti rarabtuma rarabtum rarabtunna rarabna to a wannan hali takwas ɗin ana gina shi musa sukuni na'am a wa min hulaisa akwai wasu kalmomi da aka saɓani akan fi'ili ne mari ko ba fi'ili ne mari ba to a nan sai ya tsaya kawo su ya ce laisa tana daga fi'ilai wanda yake mari laisa fi'ili ne mari saboda nan gaba za a faɗa cikin alama fi'ili mari akwai karɓar tattalisi mai sukuri ita ko laisa tana karɓa ana cewa laisat hindun mubdiyata laisat hindun mubdiyata ko laisat hindun jalisata shi yasa ashe fi'ili ne mari akwai wani malami babba daga gaggan malamai na nahawu shine farisi wanda shi ya tafi zuwa cewa laisa ba fi'ili ce mari ba harafi ce wasa hakanan akwai asa tana cikin fi'ilai wa'anda suke mari saboda ana cewa asad hindun an ta zurana asad hindun an ta zurana ana sa mata ta talisi ashe fi'ili ne mari Ah, amma malaman kufa suka tafi zuwa cewa a sa harafi ce wa ni'ima wa bi'isa haka nan ni'ima da fi'isa wanda akwai farra'u ɗaya daga cikin gaggan malaman nahu na kufa da kuma jam- da jama'a da yawa daga mutanen kufa da suka tafi akan cewa ni'ima da bi'isa sunaye ne Ah, sunaye ne amma dai zancen da ya fi ƙarfi shine a ce dukkaninsu fi'ilai ne mari guda hudun nan filƙaunin asahil asma a zance mafi inganci mafi ɗaukaka al'asma ɗin mafi ɗaukaka daga sama ya sumu fa huwa samin za a ce kuma al'asma in ana so a kawo af'alu tafi sama ya ɗaukaka ya sumu yana ɗaukaka fa huwa samin shi maɗaukaki ne al'asma kuwa fahu asma shi ya fi kowanne ma ɗaukaka wani rafin mari a nan sai ya kawo alamar da ake bi a gane fi'ili mari ya ce ana gane fi'ili mari bi ta in sakana da karɓar ta ta tanisi wadda take mai sukuni kan ni'imatul ummu kamar in aka ce ni'imatul ummu madalla wannan uwa wala sat ko la sat hindu a muflihatan hindu ba za ta yi nasara ba wa asad ko asad hindu an ta zura na yasa a ce da ni'ima da laisa da asa duk fi'ilai ne mari da sun karɓi tattalisi ne sukuni a alamar da ya takaita a kanta kenan akwai wata alamar shine karɓar ta wadda take ta fa'ili kamar asaitu ah, ko eh, wa- ah, lai- lastu lastu kamar lastun bi ahizi ko lasta minhum fi shay inna allazina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum ashe laysa fi'li ce tunda ta karɓi ta lamiri wa fi'lu amrin an gama bayani akan nau'i na farko na fi'ilai shine fi'ili mari to sai ya shiga bayani akan nau'i na biyu na fi'ili shi yanayin fi'ili amri a galibi an fi kawo fi'ili amri a ƙarshe to amma abin da yasa ya kawo shi nan a farko saboda shine a magana a kansa takaitacciya ce fi'ili murari'i magana a kansa ta fi yawa shi yasa gwamma a kawo wanda yake magana a kansa takaitacciya ce dan an gama da shi ɗalibi ya gama fahimtar haka sai ya zamo yana jin daɗi ashe ya fahimci wani abu ya fahimci nau'i guda yayin da yake ga alamominsa ya fi a kawo murari'in wanda kafin a gama magana a kansa ta yi ɗalibi har ya ƙosa to sai ya ji karatun ya tushe masa shi yasa sai ya fara gabatar da fi'ili amri akwai fi'ili na amri wanne ne fi'ili amri ma a ta littalabi shi ne duk fi'ilin da yake ya zo don nuna nema amma fa dan an ga kalma ta zo tana nuna nema ba wai lalle ta zama fi'ili amri ba sai ta cika sharadi na biyu shine ya faɗa da ya ce ma'a kabuli ya ilimsa na'am tare da karɓar yar tanisi yar mace wadda ake magana da ita shine ya ma'a kabuli ya ilmuhadabati kamar da gararraba za a ce irrib ko kuma za a iya sa ya a ce irribi irribi ko kamar na ƙur'ani fakuli washirabi wa ƙarri ainan fakuli duk nan ya zo da ya tanisi yammace wadda ake magana da tashe duk fili ne amri kuli fi kul fili ne amri tun daga shi za a iya sa masa ya tanisi a ce kuli ishrab fili ne amri tun daga shi za a sa masa ya tanisi a ce ishrabi ƙarra shi ma fili ne amri tun da za a iya cewa ƙarre yayin kaktubi kamar daga kataba ya fito za a ce ukutub in ana magana da namiji ukutub in rubutu amma in mace ce fa za a ce uktubi walamnihi ala sukunin amir wanda yake amfani da fi'ili amri shine amir mai umarnin ya gina shi bisa sukuni fi'ili amri ƙarshensa yana zuwa da sukuni ne kamar ukutub illa idza ma atalla minhu al-ahir sai ko idan harafinsa na ƙarshe ya zama harafin illa kamar daga sa'a za a kawo fi'ilin amri ko daga da'a ko daga rama bainahu bi hasbihi mabni to a sannan za a gina shi ne bisa shafe harafin illa daga sa'a sai a ce is'a da is'a ne an shafe alif ko daga rama sai a ce irmi da irmi ne an shafe yar ko daga da'a za a ce ud'u da ud'u ne an shafe waw din na'am sannan sai a gina shi bisa shafe harafin illa kasma lin kas'a kas'a linailil ilmi ya zakiyu kamar inda kace is'al nailil ilmi kai ta kokari dan samun ilimi kai mai hankali in dai da hankali to ba abin da dan adam zai kokarin samu a rayuwa irin ilimi inda ana faɗa man arada duniya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada huma ma'an fa alaihi bil ilmi wanda yake neman duniya to ya tsaya nemi ilimi wanda yake neman lahira ma ya tsaya nemi ilimi wanda yake nufin duniya da lahira gaba daya to shi din ma dai ya tsaya ya nemi ilimi to is'a ne amma sai aka gina bisa shafe alifin aka ce is'a wala hukuma sai kuma inda yake ya haɗu da nuni ko dai na tasniya ko na jam'in maza ko na mace da ake magana da ita to a sannan sai a shafe nunin kamar kuma ku tashi ko biyu ko maza ko mata kana ba da umarni ga mutum biyu su tashi ko maza ne ko mata ko da namiji da mace to za ka ce kuma to kuma dinan da asalinsa kuma ni sai aka gina masa shafe nunin ko ya inda yake haɗu da wawun jam'in maza kamar ikira u ko iqdu ko sallu ko qulu to shi ma da asali ikira una ne ko salluna to sai aka gina masa shafe nonon ko kuma suni umarni ga mace cewa ki kiyaye irraki mutuncinki to irin wannan a gurin unan uku mabniyun bi hasbin nuni fili amri yakan zamo an gina shi ne bisa shafe nuni shi yasa malamai suke cewa shi fi'ili amrin ana gina shi ne bisa ɗaya daga cikin halaye hudu na'am halayen ginin fili amri hudu ne a nan ya kawo uku akwai na hudun da bai kawo ba a gurin a halayen uku shine ko da a gina shi bisa sukuni wanda wannan shine asali kamar irrib matuƙar dai ƙarshensa ingantacce ne kuma ba abin da ya sadu da ƙarshen to ana gina shi ne bisa sukuni kamar irrib ko ƙul ko ƙul ko kuma a gina shi bisa shafe harafin illa idan lokacin harafin illa ne kamar ud'u ko is'a ko irmi ko a gina shi bisa nuni in ya zama wani lamirin ya sadu da ƙarshensa kamar kula ko kulu ko kuli ko kuma a gina shi bisa fata wanda shi ne anan bai kawo ba ana gina fili aure bisa fata idan ya zama ya haɗu da nunin takidi ko da take muhaffafa ko musal- eh, musakkala kamar kuman ko kumanna kuman lalle lalle ka tashi ko kumanna tabbas lalle lalle ka ga ka- ka tabbata ka tashi wa min wahati to akwai wasu kalmomin wa'anda yake akwai saɓani tsakanin malamai fi'ilai ne amri ko ba fi'ilai amri ba ne yana cikin fi'ilan nan hati hoti wa'yansu malaman suna ganin ita dinnan ba fi'ili amri ba ce amma abin da ya fi inganci shine cewa fi'ili amri ne Ah, saboda me lamiri yana saduwa da ita na mace za a ce hati ya hindu hati ya hindu burhanaki Ah, ga sha ƙurani kul hatu burhanaku haka nan ta'ala shi ba fi'ili amri ne akwai da suke ganin ta'ala suna ne na fi'ili amri amma ba fi'ili amri ba saboda me Ah, wa ah, ah, amma aka ce abin da ya fi inganci a ce fi'ili amri ne saboda yana karɓar yar mace da ake magana da ita za a ce ta'alai ya hindu ta'alai ya hindu haka ne yakan karɓi lamirin jama'ar maza da ake magana da su kamar ta'alau qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alayhi wa halumma haka nan akwai halumma ita halumma a wajen banu tamimin shi ne take fi'ili amri amma a wajen larabawan hijaz to sunan fi'ili ne sunan fi'ili amri ce wanda da tsarinsu ne da lugarsu ne ƙur'ani ya zo da yaransu ƙur'ani ya zo shi yasa a ƙur'ani inda halumma ta zo ba sa mata wani lamiri ba duk da cewa ana magana da mutane da yawa ne amma sai aka bata a halumma ɗinta wa ƙa'ilina li ahwanihim هلم إلينا قل آه هل- آه هلم شهداءكم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا آه، ashe kenan halumma ba fi'ili amri ba ce sunan fi'ili amri ce amma wajen su larabawan banu tamim za su ce halummu halummu akwai wani wanda ya waka musu tsarin su da yake cewa ala a ya garatar maula ajibi wa hallumi بنصر الله ثم بالخيل والرجل أيا غارة المولى أجيبي وهلمي بنصر الله ثم بالخيل والرجل توجه هلمي أغانونا أشفي لأبينك وانا وجنبنو تميمي إلى المراري magana za ta koma zuwa murari a wai urafu bilan ana gane fi'li murari da karɓar lam lam duk kalmar da za a faɗa bayan an ce lam to lalle ka tabbatar fi'ili murari ce kamar lam yalid to lam yulad lam yakun lahu to da yalid da yulad da yakun duk fi'ilai ne murari'a tunda lam ta zo kafin su wa mutatahi bi harfin bi harfi haka nan ana gane fi'ili murari'i da buɗe shi da harafi ya ati min a harufin tajba'uhunna nati wanda za su zo daga haruffa guda hudu wa haruffan nan da kalmar ta- na'ati ta tara su ko dai nuni ko alhamza ko ta koya nunin kamar na ribu ko na ƙomu wato nunin lilmuta kalima ma ahu gairu aw mu'azzin nafsahu alhamza ko lilmuta kalima wa da huka ma a ƙomu ko ajlisu ta ta tana zuwa ga wanda yake muhaɗabi ga- kamar anta tati ko anta tusalli ko anta tusallina kamar yadda takan zo ma ga ga'ibi na mata biyu ko na ah, wato ah, wa- ba- mace ɗaya mace ɗaya ko mata biyu wanda suke ga'ibe shi mata da ake sawa sai a ce hinnun ta'ati ilaina kulle yau ko kuma alhindani tatiyani ilaina kulle yau sai ya wadda ita koyaushe ga ga'ibi ne ga ga'ibi take zuwa ba ta zuwa ga muhaɗari in kana marihi ruba'iyya yuran awwaluhu to shi fi'ili mari idan mar eh, idan mari fi'ili murari fi'ili murari idan mari mai harafi hudu ne daidai harufan hudu dukkaninsu na asali ne ko ko a'a ɗaya za'idi ne guda uku ne na asali to farkon sai a masa ramba kamar daga akarama in za ka kawo murari sai ka ce yukurimu ko daga allama sai ka ce yu'allimu ko daga katala sai ka ce yuqatilu inna la yuhibbu allazina yuqatiluna fal yuqatil نعم wa ma ma lana la nuqatilu Ah, haka nan daga da haraja wanda shi da ban dukkanin guda hudun ma asaliye ne to sai a ce yu da hariju yu da hariju نعم wa fatu gairi zanhatar ana yi masa fataha in ya zama ba mai harafi hudu bane shi ne ya ce wa fatu gairi za a yi fataha ga duk murari wanda malinsa ba mai harafi hudu bane in hatam shi ne abin da yake dole kamar zahaba sai a ce ya zahabu zahaba mai harafi uku ne to ya zahabu ko azhabu ko nazhabu ko anta ta zahabu ko kuma in ɗalaka sai a ce an ɗaliku ko nan ɗaliku ko tan ɗaliku ko yan ɗaliku ko istaghfara sai a ce yastaghfiru yastaghfiru wa yastaghfiruna lillazina amanu wa huwa wa huwa mu'rabu shi fi'ili murari'i ana masa li'iradi ana masa li'iradi amma fa inda ake wa murari'i li'iradi da shara'i biyu shine kada ya zama nunin takidi ta sadu da ƙarshensa kada kuma ya zama nunin mata ya sadu da ƙarshensa shi ne ya nuni zuwa ga wannan ko ya faɗa da ya ce wa ma ya kuni uke da bin nuni matuƙar fi'ili murari ya zama an yi takidinsa da nuni wa ba sharat ya zama ta sadu da shi buni sai a gina shi a bisa fata kamar la yumbazanna ko la yusjananna ko la nasfa'an ko la yakuna ana gina shi a nan bisa fata وأثقل رافع لنون مؤنث إذا مو بعرف أن نون متي يبنى على السكون والناس أجل أشبه السكون كما يربنا أم يربنا هنا القرآن والمطلقات يتربصن سدي شيني كشان في لي مراد إن غاشا كجين أشبه سدون هو الوالدات يرضعن الكافر إتتي كشان في لي مراد إن غاتا أنجي ناتم سدون ko illa an yi afuna wadin shi ne ƙarshen fi'ili murari ɗin gashi an yana masa ɗauri saboda saboda ya sadu da nunin da nunin mace nunin jam'in mata to alhamdulillah sai mu tashi akan alharfu lokacin yayi ko alhamdulillah sai sai sallar isha
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.